الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا متى biyar ga watan jimadal akhira shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yi daidai da 18 ga watan daya shekara ta 2021 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin al-mutaqab sahih wallafar babban malami sheikh abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim allah ji kamalin da rahamarsa yan uwa wancan sati mun tike ne a ƙarshen babin da yake magana akan imani yau kuma za mu tashi sabon babi insha Allah ta'ala shine al-mutaqad sahih fi hukmi man waqa'a fil kaba'ir kyakkyawan kudiri ko ingantaccen kudiri game da hukuncin wanda ya afka a cikin manya-manyan zunubai in aka ce alkaba'iru jam'i ne na kabira kabira guda ɗaya kenan kaba'iru kuma da yawa abinda ake nufi da alkaba'ir shine kullu ma kabura min al-ma'asi wa duk abinda yake ya girma daga cikin laifuka ko zunubai shi ake cewa kabira a yan uwa malamai sun kai sun kawo kwarai da gaske wajen tantance menene ma'anar kabira akwai zantuttuka masu yawa da malamai suka yi wajen fito da hakikanin ita kabira din menene ita kowane malami akwai irin nahiyar da yake kallo wajen ta'arifin ita kabira din to amma dai ta'arifin da yake jami'i kuma shamili kusan shine tarifin da yake cewa ita kabira shine dukkanin zunubin da Allah maɗaukakin sarki yayi uquba akan sa tun a duniya duk wani zunubi da kaji Allah maɗaukakin sarki yayi uquba akan sa tun a duniya to kabira misali zina shan giya ƙazafi a da sauran duk abin da aka ce idan an yi shi a yi wa ma'abucin wannan laifin hukuba da abu kaza a duniya to malamai suka ce wannan kabira ce ko kuma laifin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa idi da wuta a kansa aka ce duk wanda ya abu kaza Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a cikin wuta wannan shi ma kabira ce ko kuma laifin da aka ce duk mutumin da ya aikata shi Allah maɗaukakin sarki ya tsine masa albarka shi ma wannan kabira ce ko kuma laifin da aka ce duk wanda ya aikata shi Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da shi ‘yan uwa shi ma wannan kabira ce so da duk laifin da ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan laifuffukan ya shiga cikin kabira so da kabira laifuffuka ne masu yawa malamai sun yi rubuce-rubuce akan menene kabira akwai malaman da suka ware littafi masu kutum da guda suka rubuta suna suka sa masa suna alkaba'ir kamar imamu zahabi shamsuddin zahabi ya rubuta littafi mai suna al-kaba'ir akwai muhammad ibn abdul wahab shi ma yana littafi mai suna al-kaba'ir da sauran malamai wanda sun lissafo laifuka kala-kala kowanne kuma da hadisai da ayoyi da suke nuna girman laifin da hatsarinsa da sauransu wanda suka zayyana su a cikin littattafan nasu wasu daga cikin malamai suka ce ita kabira ba wani laifi ne guda ɗaya yake zama kabira ba a'a ƙananan laifin da mutum yake yi ne baya tuba sai su taru sai su haɗu sai su zama kabira amma in dai mutum zai rinka yin ƙaramin laifi ya tuba suka ce tuba ba zai zama kabira mutum ya laifi ya tuba ya laifi ya tuba suka ce baya zama kabira amma inda mutum zai rinka yin laifi daya can da nan da nan haka suna taruwa idan suka taru suka haɗu suka cinkusu so sai su zama kabira to amma dai wannan ta'arifi na biyu yana da rauni kwarai da gaske ta'arifin farkon shine malamai suka farin jayarwa wanda shine ke bayani akan cewa dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya haddade masa hukuma a duniya ko ya la'anta a kansa ko yayi aka yi wa idi da wuta ko aka yi fushi da mai shi to wannan ya zama kabira Allah madaukakin sarki mana tsari da kabira to menene hukuncin mutumin da ya afka cikin babban laifi shine abin da zamu ji a cikin babin dan shi babban laifi malami suka ce Allah madaukakin sarki baya gafarta shi sai da tuba sai mutum yayi tuba taubatan nasuhan sannan Allah madaukakin sarki idan ya ga dama ya so cikin rahamarsa da gafarsa sai ya gafarta masa ba kamar kananan zanubai bane su kananan zanubai akwai abubuwa da yawa da suke tafiyar da su da yawan abubuwa idan suna gabatar da su kamar yanzu misali a ce idan mutum yayi alola daga gida ya taho masallaci duk taku ɗaya ana kankare masa zunubi kaga ƙananan zunubai ne idan kai alula duk ruwan da yake fita daga jikinka ko daga hannunka yana wanke zunubin da ka aikata da hannu ko da kafa ko da fuskarka duk ƙananan zunubai ne da sauran irin waɗannan abu Allah madaukakin sarki ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayi'atikum idan ma kai kokari ka nisanci manya-manyan zunuban baka zina baka shan giya baka caca baka sata baka kaza baka ƙarya baka gulma baka munafinci baka waɗannan abubuwan to shi wannan kadai bar waɗansu abubuwan da kai sai Allah madaukakin sarki kanana naka kuma duk sai ya tafiye maka da su duk sai a gafarta maka su to amma shi babban zunubi idan mutum har yayi irtikabin sa ya zakke masa to abu ɗaya yake fitar da shi shine sai ya daga hannu ya tuba ga Allah madaukakin sarki tuba kuma da zuciya da take ta gaske ba ta wasa ba tobatan nasuha sannan sai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa to a ka'ida addinin musulunci duk mutumin da ya afka cikin kabira za mu ji menene hukuncinsa shin ya fita daga addinin musulunci shin idan bai fita daga addinin musulunci ba ya addinin musulunci yake kallonsa shine abin da za mu ji insha Allah ta'ala mala yace wa min jumlati itiqadi ahli sunnati wal jamaa daga cikin jumlar aqidar ahli sunna wal jamaa anna jami'a adh-dhunubi dukkanin zunubai gaba ɗayan su manya da ƙanana siwal ishraki billahi ta'ala banda shirka ga Allah madaukakin sarki banda hada Allah madaukakin sarki da wani sa cikin bauta la tukhriju la tukhrijul muslima min dinil islam ba sa fitar da mutum musulmi daga cikin addinin musulunci Allah ya sa an fahimta in dai laifi ne kawai da mutum ya aikata bai kai ga shirka ba to malamai suka ce baya fita daga cikin addinin musulunci bai kai shi ridda a ce ya fita daga addinin musulunci ba illa inistahallaha sai dai idan wancan aiki da yake daga cikin kabira din ya halatta shi to kun ga wannan wannan kuma wani abu ne daban yana aikata wani aiki na laifi lokaci guda kuma sai ya halatta aikin to ba aikata aikin ne mai da shi kafiri ba menene mai da shi kafiri halatta aikin ina fata an fahimta saboda abin da yake asali Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ya ce abu kaza haram ne na haramta shi sai kai kuma ka zo ka bagi kirji ka ce halak ne wannan mai kai kenan ka karyata Allah madaukakin sarki ka yi fito na fito da Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta wanda dukkanin malamai sun yadda hatta masu gurɓatacciyar aqida da masaraunin aqida sun yadda cewa duk mutumin da irin fito na fito da Allah madaukakin sarki irin wannan ya kafarta to zakkewa laifin kadai baya shigar da mutum karkashin kafirci sai ya halatta abin malai ce sabaqun fa'alaha مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها duk ɗaya ne ya aikata aikin yana mai halatta shi ko kuma bai aikata aikin ba amma ya ƙudirce a cikin zuciyarsa aikin halak ne Allah ya sa an fahimci waɗannan abubuwan guda biyu abu na farko shine yana aikata aikin misali mutumin da yake shan giya yana shan giya kuma sai ya halatta giya aka ce wani me yasa kake shan giya ya ce to me yasa ban sha ba haramun ce ta haramun ce mai Allah yana cewa shi bai da ba giya halacci kuma da gaske yake shi ya abin da yake faɗa da gaske yake a cikin zuciyarsa yana sha ya aikata aikin sannan kuma ya yi mai ya halatta to kun ga ba wannan shan giyar da ya shi ne kai shi zuwa ga kafirci ba bai kafirta shi ‘yan uwa shi ne halatta wadda ko kuma na biyu shi ne shi bai sha ba amma kuma yana ƙudircewa a cikin zuciyarsa cewa giya halarci ya ce a sha ruwa ba laifi ba ne ina fata fahimta ya ce a sha ruwa ba laifi bane abin da yake nufi da ruwa shine giya sannan kuma da gaske yake a cikin zuciyarsa ba wasa yake yi ba to shi ma irin wannan yan uwa tare da cewa baya sha shi baya sha bai taba shan giya ba to amma kudircewar da yayi a cikin zuciyarsa cewa giya halakce kadai ta fitar da shi daga da'irar addinin musulunci Allah kiyaye to shi sa ko mutum ya aikata aikin ko bai aikata ba matukar dai ya halatta din to wannan ya fitar da shi daga addinin musulunci malai ce li'annahu inda idhin yakunu mukazziban bil kitabi saboda a wannan lokaci yana ƙaryata littafin Allah ne wa mukazziban bir rasuli sallallahu alaihi wa sallam kuma yana ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa ya haramta ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin sunnarsa mai tsarki ya haramta manya-manyan zunubai sai mutum ya zo ya ce wannan zunuban da Allah da manzansa suka haramta ba gaskiya ba ne shi a wajensa halak ne ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙaryata Allah da manzansa ko wannan menene barin addinin musulunci ne malai ce wa zalika kufrun bil kitabi was sunnati wal ijma wannan kuwa kafircewa Allah ne kafircewa littafin Allah ne kafircewa sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne kafircewa ijma'in malamai ne duka abinda malaman addinin musulunci wanda ake itibari da maganganunsu suka hada akai ne mutum shi kadai fito ya kafirce musu mali ya ce kullu ma duna shirki min adh-dhunubi dukkanin laifin da yake shi bai kai shirka ba na zunubi bai kai shirka girma ba la yukhalladu sahibuha fi nar jahannama shi wannan zunubi baya a ma'abucinsa baya dawwama a cikin wutar jahannama idan ya shige ta ba'ana duk zunubin da mutum ya aikata matakar akwai asalin imani yan uwa mu fahimci wannan ba fa abin da ake nufi duk zunubin da mutum yake aikatawa in ya shiga wuta zai fita ba babban abin da ake kallo shine shin akwai asalin imani a zuciyarsa ina fata an fahimta idan akwai asalin imani da tauhidi a cikin zuciyarsa wannan asalin imanin nasa da tauhidin nasa shine zai cece shi ya fitar da shi daga cikin wuta amma wani zaka samu yana aikata laifuffukan kuma ayyukan da yake a cikin laifukan nasu akwai ridda akwai shirka a ciki bai sani ba to ba irin wannan ake bayani ba mutum ne musulmi ne shi duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya kawo ya yarda da shi ya yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzo ne Allah madaukakin sarki shi ya halice shi ya cancanta abauta ta masa amma kuma shi ya bijire duk wani fasikanci da fajirci da rashin kyautawa zai zai je aikata kayansa amma a zuciyarsa da ya yarda da Allah da manzansa kuma bai yi wani aiki ko wata magana ko kudirce wani abin da zai warware masa wancan imanin da ya ba to sai ya mutu sai ya shiga wuta irin wannan yan uwa shi ake nufi Allah madaukakin sarki idan ya kona shi ya kona shi gwargwadon abin da ya samu na azaba sai kuma Allah madaukakin sarki ya fito da shi sai ya kai shi aljanna Allah kiyaye yan uwa ba fa abin so bane irin wannan ba fa abin so bane kwata kwata dan wasu ba abin da suke dauka su sun yadda sai abin da suke a duniya tunda an ce aka shiga wuta za a fito Allah akwai wanda suke dauka cewa tunda an ce an shiga wuta za a fito to shi gina bare abin da ya ga dama ya more a duniya can ɗin ma dai zai shiga aljanna abin da yake kwatantawa kenan tun da can ɗin ma zai shiga shi kenan dan dai ai wahala ya ɗauka kama akai ka gidan maza ne a ɗan kaɗan kaɗan me ake cewa kaɗan wahala dai haka kaɗan yi aikin wahala shi kenan wallahi uwa ba haka bane ba haka bane bala'in ya wuce duk yadda rai za ta suranta shi ya wuce haka wuta jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana tsari da wuta kullum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya nemi tsari da wuta fiye da sau ɗaya fiye da sau biyu wuta bala'i ce babu wata uquba babu wata uquba da Allah madaukakin sarki ya tana da wanda suka saba masa kamar wuta babu hatta laifin da Allah madaukakin sarki ya fi tsana baya son sa kwata kwata shine shirka ƙarshen wanda suke shirka shine cikin wuta shine cikin wuta yadda muke kallon wutan nan ta duniya da sauransu haka kwata-kwata babu haɗin tsakanin wutar duniya da wutar lahira misali ce kawai sunan ne zo iri ɗaya amma ba irinsa ɗaya ba kalar su ma ba iri ɗaya ba ce don wutar duniya za ka ganta ja ce tana ci amma wutar lahira baƙa ce ƙirin haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa baƙa ce ƙirin Allah ya kiyaye shi sa wallahi ɗan uwa mai ƙoƙari duk abin da za mu yi duk abin da za mu yi magamin kubuta daga shiga wuta mai kokari mai shi ba daidai bane mutum ya rika sawarawa kansa fa a cikin zuciyarsa cewa yana laifi ya san yana laifi ya ce to ai ba matsala ai tunda dai an ce dai mutum yana da musulunci yana da imani in ya fa shiga wuta zai fito shikenan to kai yanzu wake ba baka tabbacin cewa zaka mata da imani kana wannan laifin Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace qala kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha hakika Allah madaukakin sarki la yaghfiru baya gafarta an yushraka bihi ayi shirka da shi a hada shi da wani a wajen bauta wa yaghfiru ma duna zalika amma Allah madaukakin sarki yana gafarta ma duna zalika duk abin da yake kasa da shirka duk abin da bai kai shirka ba Allah yakan gafarta shi amma shi ma sai ya ce liman yasha ga wanda ya ga dama inda matsalar take kenan liman ya sha'u ga wanda ya ga dama shin kai yanzu zaka kasance daga cikin kasan zaka kasance daga cikin wanda Allah ya ga dama babu wanda ya sani babu wanda Allah madaukakin sarki ya ga yawa in banda abin da aka nassanta aka annabi tsira da amince tsarta bata a gare shi ba mu labarin sa wannan kuma ya riga ya wuce yanzu babu sauran wahayi da yake so ka bare ayi wahayi a ce wani an gafarta maka wani kai dan aljanna ne wani dan kaza ne yanzu dallali bai muke kawai lalibi ake sai dai wanda ya fi wani dagewa to shi ake wa kyakkyawan zato akan wanda bai kai shi dagewa ba mala yace fanastatil ayatu ala anna sahibadh dhunubi ila mashi'atillahi wannan ayar sai ta nassanta mana ta yi bayani akan cewa sahibadh dhunubi ma'abucin zunubi wanda yake aikata zunubi ila mashi'atillahi al'amarinsa yana ga Allah madaukakin sarki ganin damar Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala afa'anhu idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya masa afwa bi mannihi wa karamihi da baiwarsa da kuma karamcinsa wa insha'a idan ku Allah madaukakin sarki ya ga dama adkhalahu an-nara sai Allah madaukakin sarki ya shigar da wuta Allah ya shigar da shi wuta Allah kiyaye bi qadri dhunubihi gurgudan zunuban da ya aikata kowa gurgudan zunubinsa gurgudan azabar da za a yi masa li yutahhirahu biha domin Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi daga zunubancin da ya aikata a wanke shi dan babu wanda yake shiga aljanna ya kwada laifin wani ko da zunubi a tattare da shi duk wanda kaga ya shiga aljanna wallahi ba shi da zunubi Allah ya sa an fahimce duk wanda kaga ya shiga aljanna ba shi da zunubi abinda nake nufi shine idan aka auna ma'auni alkhairinka ya rinjaye sharrinka to sauran sharri sai Allah madaukakin sarki ya yafe su sai ya kawar da su sai ya kasance babu zunubi a tattare da kai sai me sai lada kawai sai ka shiga aljanna ina fata an fahimta idan kuma sharrin ne ya rinjaye alkhairi to sai a sa mutum wuta sai a wanke waɗancan zunuban da ya aikata a duniya sai a fito da shi a lokacin an wanke shi ya zama mai fresh babu wancan zunubin sai a sa shi aljanna amma ba a shiga wuta da zunubi ai ba a shiga aljanna da zunubi astaghfirullah ba a shiga wuta da zunubi ba a shiga aljanna da zunubi sai an wanke mutum an tsaftace sannan yake shiga to shine abin da malai yake nufi malai ce thumma yukhrijuhu minha sannan sai a fito da mutum daga wutar idan ya shiga bi tauhidihi da abin da ya rage a cikin zuciyarsa na tauhidi da kada ta Allah madaukakin sarki fa yadkhulul jannata sai kuma ya shiga aljanna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan aka sanya mutum a wuta ya cuta ya cuta ya cuta za a fito da mutum yayi bakikirin kamar gawayi haka za a fito da mutum yayi bakikirin kamar gawayi haka za a fito da shi sannan sai a sashi a wata korama da ake ce mata koramar rayuwa wacce Allah madaukakin sarki ya tanaje ta a can da an sa mutum sai namun jikin sa ya rinka tofowa kamar yadda shuka take tofowa ta take tofowa a hankali a hankali har jikin sa ya zama kamar yadda yake haka mutum zai zai kasance sannan kuma sai a kai shi aljanna wa qad samma Allah fi kitabihi ba'd al-kaba'iri kal qatl malai ce Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin littafinsa wasu daga cikin manya-manyan zunubai kalkatili kamar kisan kai walbaghi da kuma zalunci ko wuce gona da iyaka wa athbatal imana li ashabiha kuma ya tabbatar da imani da ma'abota waɗancan zunuban fahum mu'minuna bi imanihim sai kasance su muminai ne da asalin imanin da suka yi amma kuma fasiquna bi ma'asiyatihim fasikai ne da wancan mummunan aikin nasu abinda malaki so ya ga mana yan uwa shine Allah madaukakin sarki ya ambaci wasu manyan manyan zulubai a cikin littafin sa mai girma kamar kisan kai ɗaya daga cikin mafi girman zulubi kenan da kuma zalunci sai Allah madaukakin sarki kuma ya ambaci masu waɗannan zulubai din da me musulmai ne muminai ne ina fata an fahimta to wani sai ga ai kamar akwai cin karo da juna saboda ka'ida shine su mu'tazila da khawarij su suna ganin cewa duk mutumin da ya aikata kabira ya zama kafiri su khawarij kai eh duk mutumin da ya aikata kabira kawai ya zama kafiri kuma ya zama kafiri aka shi su mu'tazila ne suke cewa idan mutum yayi aikata kabira a duniya to yana almanzilatu bainal manzilatayn ai na taba mana bayani a cikin abin nan ko yana tsakanin almanzil wai almanzilatu bainal manzilatayn shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba suka ce amma in ya shiga wata zai dawo ma a ciki to kaga menene menene amfanin faɗi bare wanda kawai suka farta shi gaba ɗaya to haka suke gani to shine malam anan kamar ranti yake musu yake cewa Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa ya ambaci wasu manyan manyan zinubai kamar kisan kai wanda kowa ya san kisan kai ɗaya ne daga cikin babban zinubi da kuma zalunci sai kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci masu wannan aiki da cewa fa musulmi ne har yanzu mu'minai ne wa in ta'ifatani minal minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ko فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلح بينهما بالأدل وأقسم هكا الله النبي صلى الله عليه وسلم سأرت بتا أغريش إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول به في النار kuga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan musulmi guda biyu suka haɗu musulmi yace ba kafirai ba suka haɗu suka yi faɗa tsakaninsu yace da wanda aka kashe da wanda ya kashe din dukkanin suna ina suna wuta to ai idan wanda ya aikata babban zunubi ya zama kafiri annabi ba zai ce masa idan musulmi guda biyu suka haɗu ba sai ce idan kafiri da musulmi suka haɗu saboda wanda ya kisan ya zama kafiri amma tunda bai zama kafiri ba musulmi ne har yanzu wancan zunubi bai fitar da shi daga musulunci ba sai annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ce idan musulmi guda biyu suka haɗu kamar yadda can annabi Allah madaukakin sarki ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina idan tawaga ta mu'minai guda biyu suka haɗu iqtatalu suka yi faɗa tsakaninsu kun ga idan aka samu yaƙi za a samu me rasa rai za a samu ne kashe wani ne kashe wani amma duk da haka Allah madaukakin sarki kira su da me mu'minai saboda haka asalin imanin su yana nan amma kuma wancan aiki nasu da suka yi na kisan kai da kafirci menene fasikanci ne saboda haka fasikanci bane ne tattare da su musulmi ne mu'minai ne da asalin imanin su fasikai ne da wancan laifin da suke na kisan kai ko zina ko sata ko shan giya ko abin da ya kama da haka Allah Allah ya samu fahimta ƴan uwa yawa mala yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani kutiba alaikumul qisasu fil qatla Allah madaukakin sarki ya wajabta muku yin kisasi kisasi shine kai ai maka ka kashe a kashe ka yanke a yanke ka cire wani waje kai ma a cire maka shine kisasi Allah madaukakin sarki ce Allah madaukakin sarki ce ya wajabta muku yin kisasi fil qatla a cikin sha'anin kisa sai ce al hurr bil hurr idan da ya kashe da a kashe shi wal abdu bil abdi idan bawa ya kashe bawa shi ma a kashe shi wal unfa bil unfa idan mace ta kashe mace ita ma a kashe ta sai Allah madaukakin sarki ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda ya samu afuwa na wani abu daga ɗan uwansa abin nufi shine wanda ya kashe wani a ƙa'idar addinin musulunci me kamata a masa a kashe shi inda da ganganci ne to amma waliyin shi wanda aka kashe sai masa afuwa ya ce ba matsala ba sai an kashe ka ba ka je ka kawo diya ina fata an fahimta ya halatta ya halatta a kashe maka wani naka addinin musulunci ya ce shi ma a je a kashe sai ka ce a'a kai ka yadda kada a kashe shi a je a kawo diya sai a ga nawa ce diya yanzu yanzu diya ta kai naira miliyan 60 ko subhanallah Allah rama da kisan ki saboda Allah a Najeriya sai na aka samu miliyan 60 dan uwa miliyan 60 yanzu wanda suke kashe wanda suke zuwa su kisan kai inda shari'a musulunci ake fa wallahi sai sun biya wallahi sai sun biya ko dai a kashe su ko kuma su biya Allah ya kyauta to sai dan uwan nasa ya ce shi ya yarda a bashi diya ba laifi ba to sai Allah sai Allah madaukakin sarki ce faman ufiya lahu min akhihi ga sai ce min akhihi daga dan uwansa shi wanda yake sankin idan ya samu afuwa daga dan uwansa waye dan uwansa waliyin wanda aka shedi ashe tunda dan uwansa ne a musulunci har yana a matsayin me musulmi bai zama kafiri ba kenan ina fata an fahimci an fahimci mala shadi uwa ko yawwa Allah madaukakin sarki ce fattiba'un bil ma'rufi shi wanda zai karbi diyar to sai bibi karbar diyarsa a cikin kyautatawa wa ada'un ilahi bi isa shi kuma wanda zai bayar shi shi ma ya bayar a cikin kyautatawa shine wanda za a bawa ya nemi haƙƙin sanadiyar dan uwansa a cikin kyautatawa shi ma wanda zai bayar ya bayar a cikin kyautatawa amma dai babu laifi idan aka kashe mutum dan uwansa ya ce a bashi diya wannan ba laifi ba sai mala ya ce fa afbata ta'ala al-iman lil qatil sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imani ga shi wanda ya kisan kan wal maqtuli da shi wanda aka kashe min al-mu'minin daga cikin mu'minai wa afbata lahum ikhwatal iman ya kuma tabbatar musu ko ukhuwatal iman ya tabbatar musu da yan uwantaka ta musulunci yace faman ufiya lahu min akhihi ya nuna cewa da wanda ya kashe din da wanda ya kisan kai da dan uwan wanda aka kashe din dukkanin su menene yan uwa ne har yanzu ma'ana musulmi ne mu'mine ne har yanzu wancan anki ne na kisan kai fasikanci ne za a kalle shi a matsayin fasiki amma asalin imanin sa ne za a ce masa musulmi mu'mini har yanzu ba za a fitar da shi daga musulunci ba yan wannan fata an fahimta malai ce wala munafata baina itlaqil fisqi ala al-amali babu korewa tsakanin a kira mutum fasiki idan ya aikin fasikancin aw amilihi ko kuma a shi wanda ya aikin a kira shi a ce fasiki ko a ce aiki kaza fasikanci ne shine alal amali aikin a ce aikin kaza fasikanci ne kisan kai fasikanci ne aw amilihi ko shi wanda ya aikin ya kisan kai a ce wani fasiki ne wannan ba zai kore kuma wa tasmiyati al-amil musliman ba kuma a kira shi musulmi nan take ba zai kore dan yayi aikin fasikanci an kira shi fasiki ba kuma nan take a kira shi musulmi kamar yadda muka bayani yanzu musulmi ne shi da me da musuluncin sa amma fasiki ne da me da wancan aikin da yayi na kisan kai malai yace wa jarayani ahkamil muslimin alaihi haka nan kuma duk wani hukunce hukuncen musulunci zai gudana a kansa yadda ake kowanne musulmi hukunci idan ya rasu misali ai masa sallah ai masa linkafani a kai shi makarantar musulmai ai mai addu'a duk za a yi masa abinda kawai malamai suka faɗa shi ne mutumin da ya shahara da fasikanci ya shahara da saɓan Allah maɗaukin sarki kowa ya sake wajen saɓan Allah an mai nasiha baya jin kunya kowa baya jin tsoron kowa baya shakka kowa to irin waɗannan saboda masu irin aikinsa idan suka ga ya rasu an ji an masa yadda ake kowa ya su ɗauka cewa babu komai amma saboda a nuna musu cewa aikinsu ba shi da kyau sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi shar'anta cewa idan suka rasu irin waɗannan sai a samu manyan mutane masu daraja malamai masu tsoron Allah da duk wani babban da ake gani babba ne sai su kauce wa jana'izarsu ba a so irin waɗannan su mutu a ga manya manyan mutane a wajen sai kawai a basu daga su sai sai ire-iren su ina fata fahimta sai a samu a gefe ko wanda aka san ba ma mai karatu bane sosai haka da sauran sai a ce wani ka je kai mai sallah kada irin waɗannan su mutu a je a ga babban mutum ko babban limamin unguwa a gan shi ya tsaya akan sujami sallah ba daidai bane me yasa saboda a nuna waɗanda suke irin aikin sa cewa abin da suke ba daidai bane idan kuka mutu kuma ba ku daina ba ga abin da za a yi muku sai su daina shi limamin da ya ki masa sallah da sauran manyan mutane da suka ki masa sallah me bi kuma suna gida suna zaure suna cewa Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta masa Allah ka sa ya huta Allah ka yafe masa Allah bawanka ne ba laifi bane ina fata an fahimta shi masa addu'a su da Allah madaukakin sarki amma kada su je wancan wajen dan su nuna abin da ya ba daidai bane saboda yana a matsayinsa na me musulmi ne har yanzu amma a nuna mutane abin da yake fa ba daidai ba ne dole a gargaɗi mutane don idan mutum yana aikin da ba daidai ba yan uwa dole ne fa a rinka nuna masa ba daidai ba ne irin abin da ake mutum yana abin da ba daidai ba an san abin da yake ba daidai ba ne amma ko a fuska ba a nuna mutum wallahi wannan ba addinin musulunci ba ne ya ci karo da addinin musulunci abin da yahudawa suke kenan allah maɗaukakin sarki tsine musu albarka dole ne idan mutum yana aikin da ba daidai ba a rinka nuna masa a yi masa nasiha a ja hankalinsa idan ya ƙi a ƙaurace masa adadin ma'amala da shi kowa ya san wani shahararren kaza ne mara kirki ne yana kaza yana kaza da sauransu a samu masu hankali masu nutsuwa manya da tije masu farin tashi su yi masa nasiha su yi masa faɗa su ja hankalinsa a yi mai ɗaya biyu uku in ya ƙi a ƙaurace masa mai bi wani ƙaurace masa da za a yi ya gane cewa kai waɗannan mutanen suna da daraja fa suna da ƙiba suna da wani wata rawa da ya su taka a rayuwa ta bar in daina haka ake amma rayuwar da muke zai uwa mutum zai ta abin da ya ga dama sai ku kowa kuma yadda ake mu'amala da kowa haka ake mu'amala da shi wallahi wani ma za ka ga mutanen kirki ya fi su daraja ya fi mutanen kirki daraja a wajen mutane wallahi kuwa mutumin da ya rike Allah ne shi mutumin kirki ne sai ga irin waɗancan fasikan sun fi shi daraja a wajen mutane musamman idan yana da ɗan abin hannu musamman yana da ɗan abin hannu za ka kowa abin sa yake ko abin sa yake duk abin da zai sai a ce daidai ne saboda Allah mana haka ƴan uwana zamu samu abin da ya kamata dole sai mun gyara Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyara amin mala yace wa qissatu wa qissatu sahabi abdullahi himari allati rawaha al-bukhari fi sahihi ghayatun fi tawdih dhalika kissar wani sahabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ake ce masa abdullahi sunan shi abdullahi na gaskiya sai ake masa wani mugun lakabi da alhimar alhimar shi wannan sahabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an kasance sai a kawo shi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sha giya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya cire takalmi a masa bulala wancan ya ɗauko takalmi wannan ya cire mayafinsa ya nannaɗe shi wannan ya karyo abin bushiya sai a masa bulala sai a sake shi ya tafi gobe sai a ƙara kawo shi haka sahabi a wurin rawaito hadisi ya ce wata rana aka kawo shi a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai wani sahabi ya ce kai dai Allah tsine maka albarka an kawo ka sau ɗaya an kawo ka sau biyu an kawo ka sau uku ka ƙi ka daina sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalli wanda ya tsino ya ce kai akan da zaka tsine masa yace la tu'inu ash-shaytan alayhi kada ku taimaki shaɗan akan shi ku yi masa addu'a autar autarwa yace qul allahumma ighfirhu warhamhu ku ce Allah gafarta masa Allah ya ji kansa wata ruwaya ma kamar yadda zamu ji a cikin tafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu yana son Allah da manzansa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasu ya bar duniya lokacin sayyidina Umar aka ci gaba da kawo shi sai na umar ya ce to wallahi daga yanzu in dai an kawo ka ba zan ƙara ma bulala ba ka je ka ta yi shi kuma ya ce ai dama abin da yasa yake zuwa shi saboda ya san za a yi min bulala ne a tsarkake shi daga zunubin ne tunda an dane masa bulala wallahi daga yanzu ba zai ƙara sha ba shi kenan kuma ya batta shi kenan ya batta wato wani in ka ga dan uwanka a cikin zunubi dan uwa a cikin laifi ka taya shi addu'a ka taya shi addu'a wani idan ya jarrabu da abu wallahi babu yadda ka iya babu yadda idan sa gaban su zaka ka yanka shi ya dawo a sa masa rai wallahi yana dawo da wannan zunubin zai karya wallahi kai da ka ganka baka irin aikin da yi ba karba dabaraka bace ba kuma karfin ka bane ba kuma wani wayan ka bane da istighfarin ka da a'a Allah madaukakin sarki maka baiwa shi ma ka taya shi da addu'a Allah ya shirye da shi shi sa duk mutumin da yake zunubi a cikin mu taya shi da nasiha da kuma addu'a Allah maɗaukakin sarki ya shirye da shi shi ne abin da ya kamata amma ka ce a ta zagi mutum kai wani ai ba mutumin kirki ba ne wani Allah ya tsine masa wani Allah ya kaza wallahi ba abin da muke ƙara kanmu sai bala'i dan mutumin nan a cikin mu yake kuma wasu yake ƙara ja saboda ka ayi a masa addu'a to wannan sahabi haka ya kasance ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya shirye da shi daidai na malai ce wannan kissa tasa ta kasance ghayatun fi tawdihi dhalika ta kai matuƙa wajen bayyana abin da ya shafi matsalar da muke tattaunawa haithu inna abdullahi yadda shi abdullahi ya kasance sharibal khamra yana shan giya faji'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai a zo da shi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala ahadu sahabati radiyallahu anhu sai ɗaya daga cikin sahabbai yace la'anahu Allah kai Allah ya tsine masa albarka ma akthara ma yu'ta bihi sau nawa ana kawo shi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an kawo shi an mai bulala an ƙara kawo shi amma har yanzu ba zai daina ba fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la tal'anhu kada ka la'ance shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu saboda yana son Allah da manzansa wallahi inda za mu ɗauki usulubi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da an zauna lafiya shi sa ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai da irinsa haka Allah madaukakin sarki ya kayan sa sallallahu alaihi wasallam kowa a duniya nasa kowa nasa shi sa ga mutum baya tsoron zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko me yayi dan ya san zai samu sauki ko me mutum ya aikata na laifi baya tsoro ya je wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu waye zai je ya sata ya tafi wajen yan sanda tsakani da Allah tsakani da Allah ku kalli abin ku kalli abin yake kusuran ta abin yadda yake waye zai laifi waye zai laifi zai ya daukar sa kai kotu da wahala amma mutun ya je mutun ya je ya sha giya kuma sai ya kawo kansa wajen annabi tsira da aminci mutun ya je yayi zina ya kawo kansa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sahabi ne ya je ya sadu da matarsa da rana a cikin ramadana da rana a cikin ramadana da hankalinsa da komai amma da ya tashi babu inda ya je sai wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ku duba fa Allah ya saba annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi kuma shine wakilin Allah a doron ƙasa amma kuma sai ta wajen sa ai kamata ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi kowa fushi dan me zaka saba Allah amma yana zuwa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙarshe ya towe a jikinsa yana rawa sai gashi ya tafi yana dariya yana dariya da kayan abinci niki niki ya koma gida ta Allah waye bai irin wannan abin ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waye bai wannan abu haka duk wanda ya zo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi sai ya samu sauki sai ya samu rangwame Allah madaukan sarki ba mu ikon koyi malai ce falam yakhruj min al-islam bi mujarrad hadhihi al-kabira bal qad athbata lahu al-iman ma'a waqihi fi hadhihi al-kabira wannan aiki da aikata bai fitar da shi daga addinin musulunci ba bari ma qad athbata lahu al-iman an tabbatar masa da imani ma'auqihi fi hadhihi al-kabira tare da afkawarsa cikin wannan babban laifi ko babban zunubi dan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am Na'am. Eh ai kamar yadda na ga maka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa akwai Allah madaukakin sarki na kan al'arshi. Amma an ka duba ai akwai wasu ayoyin kuma da suke awwala. Su masu cewa Allah madaukakin sarki yana ko ina suna dauka wasu ayoyin su su tawili su ko? Misali huwa ma'akum aina ma kuntum. Tawili ne duk abinda duk abinda yake da ihtimali aya da take da ihtimali za ta iya ɗauka wani abin ta iya ɗauka wani abu daban kai tsaye dan mutum ya tafi akan wani abin ko da kuskure ma za ka gafarta shi tunda akwai ihtimali akan shi shine abin da malamai suka faɗa amma inda a ce aya ce kawai muhukama ba ta iya ɗauka wata ma'ana sai wannan ita kaɗai sai mutum ya ɗauka ya fassara tasa ta san zuciya to wannan kafirci ne kai tsaye amma wannan akwai ihtimali tare da cewa wasu malaman dai suna gani kuskure ne duk wanda ya faɗa hakan zai aka shi zuwa kafirci to amma dai da yawa daga cikin malamai sun ci ba daidai bane wannan gaskiya wannan shine a takaice wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da gangan za a kashe shi na'am yawa na'am idan mutum ya kashe mutum da kuskure shi ba za a kashe shi ba sai dai akwai haƙƙi uku a kansa akwai haƙƙin Allah madaukakin sarki akwai haƙƙin shi wanda ya kashe ɗinsa sannan kuma akwai haƙƙin iyalansa to haƙin Allah maɗauke sarki shine zai azumi 60 shaharai na mutatabi'ai azumi 60 ba tare da yankewa ba in ya fara tun daga farko sai ya je ƙarshe sannan abu na biyu shine zai biya diya wannan wajen miliyan 60 din da aka faɗa subhanallah shine abin da yake kansa wa alaikum salam wa rahmatullah
akan gaba ta farko farko na'am wannan dai ya halatta abin da Allah ya haramta na'am ya tabbata gaskiya ne gaskiya ne yau ne na samu hujjar cewa duk wanda suka halatta auren wuta
malam Ahmad sannan kuma wajen inna Allah ya kawo cewa ya ayi wallazi na amur ba da kuma da sa su da shi da gaskiya ne al'urra da gudu wa amur da aure mm shi idan bawa ya idan ɗa ya kashe bawa mm ai wannan ayar malamai suka ce an yi naskinta wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs an yi naskinta da wacce Allah madaukakin sarki ce rai da rai kawai rai da rai idan namiji ya kashe mace kashe shi za'a idan mace ta kashe namiji kashe shi za'a haka tare da cewa dai wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan bawa ya kashe da ba za a kashe saboda akwai ah, ah, akwai rashin abin nan daidaito tsakaninsu amma wasu imam abu hanifa ya ce a'a ai kawai ayan ma'ida cewa ta annan nafsa bin nafs shi imam abu hanifa yana ganin cewa ma ko irin kafiri ne almusta'amal na amana ko irin kafirin da aka yi alkawari da su na zaman lafiya da sauransu ko su ne idan mutum ya je kashe shi da gangance shi ma za a iya kashe shi tare da cewa da wannan ba magana ce marjuhiya gaskiya To amma dai bawa tunda rai ne da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa inda mutum ya je kashe shi da ganganci kashe shi kawai za a shine Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah saka da alkhairi